على مالا سنشريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وأن يقوم عشرين ga watan jumada al'akhira shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke 19 ga watan maris shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda muka sani karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su kamar yadda magabatanmu suka fassara shine zaman lafiya ga musulmi kuma Allah da rahma kamar yadda umarni ya ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li tafaqahu fi din shin me yasa ba za a samu daga kowace wato kungiya a samu wata jama'a wadda za ta fita don ta fahimci wannan addinin ta dawo ta yi wa mutanen ta gargadi ma'ana addinin nan fahimtar shi ake yi ba nassi kaɗai ba ne akwai fahimtar nassi to Allah subhanahu wata'ala cikin rahmar shi ya fitar muna da malamai da suka yi wannan fikihu suka fahimce shi a cikin su Imam Malik bin Anas wato yana daga cikin malamai wanda suke da falalan da da wuya ka samu wani malami da irin wannan falala na ɗaya da ya fito a garin Madina madinatul rasul kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakake wannan garin cewa al madinatul kalkir ita kaman wutan wato makeri take tanfi khabathaha takan kori dattinta wa yan sa'o tayyibuha kuma kyawun ta karu ya kara kyau haka garin madina yake sannan kuma ya fito a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan zamani zamanin da annabi ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wata riwaya ma thumma alladhina yalunhum har qarni hudu kenan Malik bin Anas ya fito cikin wannan qarni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka sai da ya bisharan cewa wani malamin Madina zai bayyana za a zo ana neman ilimi a rasa ilimi a rasa malami kamar wannan malami za a zo ana neman tambaya a yi fatawa za a rasa sai malamin Madina to Malik bin Anas malamai sun isharar cewa lalle wannan shi ne ake nufi da wannan hadisi domin shi kadai ne malami na madina wanda mutane suka je suna neman fatawa daga gare shi har ya zama akwai wani karin magana ake cewa la yufta wa malik wa malik fil madina ba yi fatawa in malik yana garin madina to wannan littafi muwatta malik yana daga cikin hadisan malaman madina wanda suka tantance hadisai wanda ya fi inganta a wurinsu kuma suka tafi a kan shi shi yasa ake kiran shi almuwatta wanda aka tafi a kan shi kuma wani riwaya ana cewa almuwatta ma wata annasu alaihi abinda mutanen madina malamai suka yadda su tafi a kan shi cikin hadisan hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a yi wannan shimfiɗa suna da yawa to kullum kake kokarin ka jera wannan hadisan ka fitar da fiqihu to wayansu hadisan dole su faɗi a gefe ko da yake ingantattu ne domin kana so ka fitar da wata fahimta wurin fitar da fahimtar nan wayansu hadisan sukan faɗi a gefe barin su ba wai kin maganan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bane a'a ba su jeru a cikin fahimtar da aka zo da ita bane haka nan duk wani fakihi kamar yadda ibn taymiya ya faɗa babu wani fakihi babu shi wanda dole sai ya rike wayansu hadisan yayi watsi da wayansu to mu abin da muke ce muka a wannan zamani mu rike wa'anda magabatanmu suka rike mu bar wa'anda magabatanmu suka bari ba mu ne za mu yi wannan zaben ba lokacin ya wuce Allah ya shirya da mu Allah ya ba mu muwafaka na fahimtar wannan ilimi kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi to muna kitabul juma'a littafi na juma'a babul amalu hadisi na 260 عشرين دشدا حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقربي عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة an ruwaito daga abu huraira wannan hadisi maƙofu abu huraira na cewa wasu yawmul juma'ati wankan ranar juma'a wajibun wajibi ne ala kulli muhtalim akan dukkan wanda ya balaga muhtalim wanda ya mafalki wato wanda ya balaga ka rusul janabati kaman yanda wankan janaba yake wajibi akan wanda ya balaga haka wankan juma'a yake wannan hadis manzo ala malik ya rawaito shi daga abu huraira za mu karanta sauran hadisin sannan kuma ku fahimci me bambancin riwaya da me bambancin fikihu abin da aka fahimta daga fikihu ba dai malik ya rawaito shi ba cewa abu huraira ya ce wajibi ne wankan juma'a kaman yadda wankan janaba yake wajibi haka wankan juma'a yake wajibi ya jingina shi daga wurin aka ɗauko shi abu huraira to wa haddathani an malik hadisi na 227 an malik an ibn shihab an salim ibn abdullahi annahu qala salim ibn abdullahi shine jikan umar radiyallahu anhu qala دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب ونمت دخل رجل ونمت يشبو من أصحاب النبي رسول صلى الله عليه وسلم لكن هبا من الله صلى الله عليه وسلم يزو مسلاتي يرانا الجمعة wa wawul hal lokacin da Umar ya khutuba yana kan minbar yana khutuba fa qala Umar ayyatu sa'atin hadhihi Umar ke tambaya wannan sahabi wane lokaci ne yanzu tambaya ce ta tuhuman shi akai latti fa qala ya amiral mu'minin انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضعت سيتي يا امير المؤمنين يا شوغبان كوماندان مؤمنين in kalabtu wato na jiyo ne daga kasuwa na fito ne daga kasuwa fasamitun nida ya fito daga kasuwa sai ji ana kiran sallah na juma'a fama zittu ala an tawadda'at ban ƙara wani abu ba daga jin kiran nan kawai ba abin da na ƙara sai alwala ne na zo shi yasa ne wannan latti wa qala umar wal wudu aidan ka ƙara kuma da cewa alwala kuma kawai shi ma tuhuma ne wa qad alimta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl ka san ka san kuma ce annabi yana umarni a yin ran juma'a akai aje ayi me ayi wanka ma'anar shi kai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo latti kuma da aka namaye kan me yasa kai latti kace ka fito daga kasuwa kuma ba abin da ka kara sai alwala kawai kai ba kai wankan juma'a ba na riwaya ta tsaya amma abin da ake fahimta a cikin nan umar bai kore shi je wanka ba da ya kore shi da labarin ya fi tsanani ba za a tsaya a nan ba ma'anan shi ya zauna an yi sallah da shi to in har an zauna an yi sallah da shi shin wannan wankan wajibi ne ba wajibi bane ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya amuru bil ghusli umurnin yana umurni ai wankan amma in ba kai ba fa ashe ba umurni ne na wujubi ba umurni ne na nadab kun ga yadda ake fahimta to wani zai iya ji in ba fakihi ba ce kana rasul ya amuru annabi yana umurni sai ɗauka kullu umur da annabi yayi wajibi ne a ba kullu wajibi bane ba kuma kullu nahi ba kuma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne samu sahabbai suna zama a hanya yace iyyakum wal julus fi turqat wato ka shaidin ku da zama akan hanyoyi iyyakum sai suka ce mishi a wannan wannan majalisuna labudda minha wurin zaman mu ne ya rasul dole mu zauna a wurin nan labud domin nan suke tijarar su nan suke abubuwan su ko gadin su ko na abu to shi na annabi ce to fa in abaitum in kun ki zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai wani abu sannan su bashi raddi ya ce to in kun ki inda sun fahimci hanin farko haramun ne kun fahimci tambayar tun da farko da ya ce iyyakum wal julus fi turqat sun sani ba ana nufin haram ba ne sun sani ba haram ba ne amma ya ce iyakun wadduhul ala nisa'i ba wani ba zai ce a sai mun shiga ba sai ya san nan menene na haramci ne suna sani daga magana daga yanayi da kuma wasu abubuwa da suka gunana suna sanin magana annabi so wani lokaci in yi umarni da wani abu ba dole ba ne wajibi to ya za ka sani ba ni ba kai ba waɗanda su- aka gaya wasu za su fassara mana ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda zai ce maka "Ah, to gashi kun ruwaito a cikin muwatta cewa wankan juma'a wajibi ne to amma in mun koma littattafan fiqh sai mu je a ce a ce sunna akwai tanakudi babu tanakudi ga fakihi amma ga wanda ba fakihi ba zai ce eh suna tanakudin juna amma babu tanakudi riwayar da ka- na wajibi nan ba wujubul wujub bane far ba wujubul far bane wato wujub na sunna muakkada ne sunna muakkada shi sa Umar shi ma da ya ga yayi latti sannan kuma gashi ya zo ya alwala bai wanka ba ya mai fada faɗa ya mishi amma bai hana shi yin sallah ba Allah shirar da mu to 228 wa haddathani an malik an safwan bin sulaim an ata bin yasar an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wannan hadisin marfu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wankan juma'a wajibun wajibi ne ala kulli muhtalim akan duk wanda yake baligi kun ga nan marfu'u daga sa'id bin eh, sa'id al abi abi sa'id al-khudri duk da haka da cewa wajibi nan ba wajibul fara'id bane wujubul sunna muakkada ne domin kuma wa'yansu dalilai da za su nuna wanda ya zo ya yi juma'a ba tare da wankan ba kuma juma'a shi ta yi eh eh eh eh eh haka ba a me sai lokaci ya yi ya kore to wanda ya zo latti ya haramta ma kanshi lada mai yawa domin wacce hadisin da muka karanta an ce wanda ya zo sa'a ta farko kamar ya yanka raƙumi sannan kuma wanda ya zo kamar ya yanka saniya sannan kuma kamar rago mai ƙaho sannan kuma wanda ya ranka zakara wani kwai ma ya bayar kuma wanda ya zo liman ya riga ya fito ya hau mimbari to shi ba a rubuta shi ma bai yanka komai ba domin mala'iku su ma za su zo su zauna suna son su ji me su ji su hudu ba to ka eh, wa haddathani 229 wa haddathani wato kuma ka san wani abu dole ku fahim- ku yadda da wani abu da fiqihu e nan mutane suna lattin zuwa suna gudu suna komai ko to amma a fiqihu tambayar shi ne sallar su ta yi ko ba ta yi ba eh ta yi to in faqihi ya ce sallar su ta yi shi kuma wani can sai je ce kaga kuma wannan suna son mutane su bar zuwa da wuri a'a ba ana son wai ka bar zuwa da wuri bane faqihi yana fayyace maka me yake bata ma sallah me bai bata ma sallah me ke kara ma lada me ke rage maka lada kun fahimta amma in an zo irin wannan ba zai ce tarki- targhib wa tarhib ba ya- ya ya canja wai fiqihu a'a ko da raka'a ta ƙarshe mutum ya samu ya samu me ya samu juma'a shi amma lada masu yawa sun wuce shi kun fahimci abin haka duk da duk da ya zo a guje kuma ya yi ya yi ab- ya yi abin da aka hana zuwa sallah a guje ya zo da sakina ya samu abin da zai samu kuma ya zo da wuri mm.
in ya zo liman na tafiya
eh sai saboda ya ya- to ai raka ta wuce shi ya samu juma'a bai samu juma'a ba sai cika ta sallan azhar raka nawa hudu to a ina ji ya dauke wannan abin ko to ha eh tambayar eh ta shi ya shiga wannan falalan liman eh kudin da zai kawo kawai in ya miƙe ba sai ya yi kama ba amma ya samu a'a ba yana cikin sallah ba an liƙa- iqamar liman da kiran liman duk ya shige ya shige cikin shi kawai shi zai kawo raka'a hudu na fakan kamar yadda ake sallah azhar amma duk da haka ya fi wanda zai zo latti shi kuma ya rasa gaba ɗaya kakam
sallar juma'a kamar yadda ainihin malam yake karanta mana cewa limaman ainihin madina musamman malik su ne ainihin a mafificin malamai a duniya eh to sallar juma'a akwai waɗanda suke cewa ana yin kafin ainihin zawali ne ne su ai mun wuce wayannan ba a yin ta kafin zawali domin ita mai- maimakon eh, sallan azhar take mun wuce a cikin waɗannan ba a yi saboda mutane suna ganin Eh, a ai mun wuce mun wuce sannan kuma in ana karanta fiqihu ku sani wani abu in ana karanta fiqihu ka zo ne ka sallama kanka menene fiqihun malik menene fiqihun mutanen madina ba ruwanka da fiqihun wani wanda ya ce wani abu ai ka san wani wani ya ce wani abun amma duk da haka kana so ka san to me malaman madina suke kai ko ba shi bane to nan ne za ka samu fa'ida dokar ka sa ma kanka tashwishi tashwish shine ka ɗauko adilloli da nan da nan ka haɗa duk ka ruɗe shine malaman mu suka yi ƙoƙarin rage muna wannan shine kan mazhab ta fito wani zai ce maka ai ba mazhab lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za ku zo ku ce akwai mazhab a'a akwai mazhab lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bata ƙosa ta bayyana haka ba misali ne wani ya zo ya ce maka a to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah da mutane yana karatu da da qira'at hafs yake yi ko warsh da wace yake yi kun gane amma in dai kana son qur'ani dole ka bi wa'annan qira'o'i mutawattira in kana son fiqhu dole ka bi wa'annan mazhabobi na salaf kamar wancan da wannan daidai kun fahimta domin ya zama ilimi Allah shigar da mu to ka eh Ah, malam kabiru yake da tambaya eh ya ce kamar misali a yayi wankan janaba da safi ranar juma'a Eh.
shin zai iya amfani da wannan wankar da ya yi na janaba zuwa masallacin juma'a to za mu zo kan shi shi malik abin da ya tsaya a kan shi wankan juma'a inda rawa lokacin zuwa masallaci ake yin shi amma ah, akwai ibn wahab a jaz cewa za a yi yin wankan juma'a domin wankan yinin ne ba wankan sallan ba ne in akwai irin wannan sauki a irin wannan zamani dole ke mutane uzuri domin an ce dukkan mun nan lokacin da zaka je juma'a ne zaka yi wanka to za a kawo akwai haraj a ciki lokacin su malik ba haraj gidajensu ba su da yawa nan take ga kusa masallaci takowa za ka yi to amma yanzu fa za- za a- za a samu zahama kan hanya saboda haka ba komai duk wanda mutum ya yi wanda ke kusa da masallaci ya tsaya sai zai je masallaci ya wanka wanda yake nesa kuma wani ma daga ofishi zai wuce masallaci in ya fito gi- in ya fito gidan shi kafin ya fito ya tabbata ya wannan wanka daga nan mas- da gida ya wuce ba komai akwai sauki a cikin al'amari a rage tambayoyi don Eh.
Allah, a bari a ci gaba da karatu
shi ne muke magana yanzu ai me mutum yana aiki ba zai dawo gida ba daga can zai wuce to ai kaga zai iya daukan wannan fatawa ta sahnun da kuma ibn wahab cewa wankan juma'a wankan yinin ne ba wankan zuwa sallah ba a wurin malik abinda kuma ya fi tabbata ingantacce shine wankan sallan ne in kana da sarari ka yi wankan juma'a lokacin da zaka je juma'a ya fi falala amma in baka da wannan sarari kai irin wannan sahabin da ya daga daga kasuwa ya alwala ya zo ko ba haka ba to in ya riga kuma ya yi wanka da safe ai akwai malamin da ya ce shi kuma ya fi ko fahimta cikin sauki gare shi in wata ku za ku gane in wata ladar ta kubce maka a nan to kai kokari ka samu wata a can Allah taimake mu to 120 229 wa haddathani an malik an nafi an ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل دون عمر دون عمر عبد الله يا رويتو كيس إيه دقا منظر الله صلى الله عليه وسلم بينا كن صحابي أنا صحابي ya ji annabi ya ce idza jaa ahadukumul jumu'ata wanda yazo juma'a falyaghtasil yayi wanka kun ga wannan umurni ne amma in ka hada adilloli da yawa duka sai ka gane umurni ne na nadab ana kwadaitar da kai kai wanka ba wai wajibi ba ma'anan shi wai in kai sallan juma'a ba wankan baka da sallah a'a kana da sallah amma ka rage wa kanka ne lada Allah ya taimake mu قال مالك to qala malik man tasala yawmul juma'a wala naharihi wa huwa yuridu bidhalika ghusl juma'a wanda yi wanka farkon yinin wato da safe awwala awwala nahari farkon wannan yini nahari ya shine yini wa huwa yuridu bidhalika ghusl juma'a shi yana nufin wai yayi wai wankan juma'an shi fa inna dhalika al-ghuslu la yujzi'u anhu wannan bai wadatar da shi da wannan wanka wannan abun nan hatta ya ga tasila li rawahihi har sai yayi wanka lokacin da zai fita ya je wannan juma'a wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadith ibn umar idza jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil dan annabi ya ce idza jaa ahadukum aljum'a wanda zai je sallan juma'a yayi wanka saboda haka malami yake ba za ka samu falalan wannan wanka ba sai lokacin da ka tashi zuwa sallar kun gane amma duk da haka wurin malik din kan shi ba wajibi bane fa menene sunna sannan cikin ɗaliban malik a wanda ya ce a wankan juma'a ne me yasa muke buɗe muku wannan ruksa domin kakka matsa ma kanka abin da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kamar yadda wancan sahabi shi daga kasuwa ya fito in an ce kowa wanda ke kasuwa zai yi wanka kafin ya zo juma'a akwai haraj ko babu akwai haraj ko ko daga ofis to qala malik me malik ce malik ta sala yawmul juma'a mu'ajjalan wato wanda ya wanka ranar juma'a mu'ajjalan wato yana mai gaggauta wannan wanka aw mu'akhkharan aw mu'akhkhiran ko ko yana mai jinkirta wannan wanka wa huwa yawmi bidhalika ghusl juma'a yana niyan wai shi wankan juma'an shi kenan fa asabahu ma yanqudu wudu'ahu bayan yayi wannan wanka sai kuma yayi wani abu ya shafe shi wani abu wanda ke bata alwallan shi falaysa alaihi illa alwudu ba abinda zai sai alwalla wa ghusluhu dhalika mujzi'un anhu wannan kuma wankan nan da ya wadatar da shi to kun ga kenan ko wurin malik ana iya yi mu'ajjalan ba lalle lalle sai wani rawah ba shine da matukan dai zawali yayi zaka yi wankan juma'a ba sai kai tsaye lokacin zaka je masallaci ba yujzi'uhu wato yakan wadatar da shi ba wai shine sunna ba domin akwai abu yakan wadatar da mutum akwai kuma abu mai sunna ita sunnan ita ce aka fi so in za ka yi ta tafi lada kai kokarin yi mujzai kuma in ka yi to dai ka isar da wajibi amma lada ka ta ta ka rage ladanka to bab ma jaa fil insati yawmul jumu'ati wal imam yakhutubu wannan babi na sauraro ranar juma'a lokacin da liman yake khutuba 230 haddathani yahya an malik عن أبي ذناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت أرويت لك أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم في إنك جاء وأنك أبوكينك a lokacin sallah wal imamu ya khutubu limani na khutuba faqad lagauta to kai ya sassan magana kai lagau lokacin da liman ke hudu ba ba a son kowa ya yi wani abu sai dai ya saurari hudu ba kuma ya fuskanci liman sahu na farko ne da aka ci an ba su rangwame su kalli kibla ba ma wai kawai saurari ba kamar fuskoki su fuskanci liman suna kallo suna ji me ki faɗa da saurari da saurari domin su ji zikirin wannan ba ku kadai ba har da mala'iku suna sauraron wannan abu ku tsaya ku saurare shi domin wallahi hujja ce ko hujja gare ka ko hujja a kanka a'a kakka ba su duk wannan kuskure ne lagawu ne amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar lagawu ne shiru ake so kowa ya shiru shine ladabin shine ladabin ladabin juma'a wannan shirin khutba Allah ne yadda maimakon raka a biyu ne ta zahar Allah yadda a yi magana
waɗanda ana hudu suna sallah
to wannan za mu zo kansu shi ma magana mai kyau ce za a zo kan kuma ana hudu ba ana sallah za mu zo kan shi amma ka fahimci asalin shine in liman na hudu ba ka saurare shi kada ka yi magana kada ka gaya wa abokinka ma ishuru shi ke surutu ba kai ma in ka ce ishuru ka ka taimaka wurin fitar da me bayan haka kamar mu da muke aiki na security na yan agaji eh sai muka hango wani mutum kuna yi kuna yi wannan magana wanda mu ba mu yadda da cewa wannan mutum amintacce ba ne tunda muna da wakilai a cikin masallaci sai muka ɗaga hannu sai muka ce ga wani nan kula da shi ya abin yake a karmakan lafi ba ku yi training mai kyau ba koko inda suna da training mai kyau sai sun yi magana tuni zai ji an caske shi ai wai ma'ana Eh.
ai ishara za mu yi da hannu yawa a to ai ba magana ai ba ba kai magana ba magana ce ba a so domin za mu zo sahabin da in ya ga wayansu mutane na abu ba sai ya dauki dutse ya jefe su da shi ai kun ga kamar mene kamar ishara ne amma ba a so a yi a faɗi magana ba ku san wani abu ba training ne fa Wa- wani la- wace kwanan nan police college limamin police college zai kira ne ce da Allah ga recruits sun zo yana so a yi musu wa'azi sun kai kusan mutum 400 ko da muka zo na ji wuri tsit na ɗauka ma ba su fara zuwa ba ko da na shiga na gansu cike da wuri amma ba mai cewa uffan ba mai tari na ce lalle training ya shige su to shine musulunci ke kokarin muna in ka zo masallaci a je shi tsit kamar ba dan adam a ciki eh eh masu sa wayan nan duk suna cikin lagawu eh to an yi kamar yanzu wannan an ce in ka ga wani abu wanda yake kuskure babba jasin liman ya faɗe shi kuma mutane sun saurara su ya watsewa za ka yi mishi iya tiradi domin kada a bar mutane su tafi akan bata domin wasu da tsayuka suke zuwa wannan za ka iya amma dai haka kawai ka tambaye liman litta'allumi a'a ba lokacin ta'allum bane wannan lokacin insat ne dan ibada ne kake yi wannan kada ka bata ibadarka da yin abin da ba a sa kai ba sai dai kuma liman shi zai iya tambayan wani kamar yadda Umar ya ga wani abu yayi shi liman ba shi ke magana ba to zai iya magana na amru bil ma'ruf aw nahyi an munkar amma kai mai saurare ba za ka iya ba sai dai ka saurare shi
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam kabiru shi ma ke da tambaya ce to kamar su kurame da yake ba magana suke ba a ishara ne eh idan liman yana hudu ba sa yi isharar su a ɗauke shi a matsayin surutu ai surutu ne mana wai yana ishara da shi da wani a'a an situ ake cewa ku saurara domin shi wannan zikiri ne wa idza qira alquran fastami'u lahu ko wan wan situ fastami'u istima' shine ka tsaya ka saurara ba wai sami'a ba istama ka tsaya ka saurara dan ka ji wan situ kuma ku yi shiru saboda haka ba zai yi magana da kowa ba ya fuskanci liman ya yinka jin me liman yake faɗa kuma ya ɗauki wannan abin da yake ji saƙo ne kai tsaye daga wurin ubangiji rabbil alamin ya sa ake son limamai wurin hudu ba su tsoratar da mutane akwai tsoratar da mutane ran tashin kiyama da kuma bushara ma mutane abin da za su samu ran tashin kiyama a cikin hudu ba wayansu ma malamai sun sa sharaɗi ne sai dole akwai bushara da wa'idi kuma da tsoratarwa a cikin hudu ba
wannan malam Eh.
akwai wasu limamai da kuma wasu zai kasuwa suna jawo hankalin mutane da cewa akwai wasu na filfili sai suka ware su suka yi musu suna zawatul asbab Eh.
waɗannan zawatul asbab din Mm.
su irin waɗannan na filfili na zawatul asbab din ka shigo masallaci ka kowane irin lokaci ne bari mu karanta wana gini sai kuma wani yana maganar fenti mu kare a kare kankaren sannan daga baya ai magana fenti ko to kowa ya shiru to kankaren shine in ka zo juma'a kai tsit kada ka ce komai in kai haka za ka fita da ladar wannan juma'a in kai magana a lokacin da ba a magana to lagau ne ka yi lagau ka rage wa kanka ne ladan juma'a saboda haka kankaren shine kai tsit ba magana ba amru bil ma'ruf ba nahi munkar to za a zo a faɗi lokacin da ake magana da lokacin da ba a magana to hadisi na 231 wa haddathani an malik an ibn shahab an sa'laba ibn abi malik al-qurazi أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة وأن ابني الثعلبة كو ينا يا بعد الأخبار إن شاسو كسن شي أزامن عمر بن الخطاب يصلون يوم الج- يوم الجمعة سنة صلى رانا الجمعة حتى يخرج عمر سنة ينصلوا لركعوا يحسي عمر يافتو فإذا خرج عمر وجلس على المنبر da zai fito ya hau kan mimbari wa azzana almu'azzinu qala sa'laba lokacin da mai kiran sallah zai yi kira kuma jalasna natahaddathu za mu zauna muna magana fa idza sakata almu'azzinu wa qama umaru ya khatubu ansatna lokacin da mai kiran sallah zai shiru da kiran sallah sai su yi shiru kun ga nan ya nuna ma in ana kiran sallah ana iya me ana iya magana domin wasu kaga kuma wai kana ana kiran sallah wai yana kokarin hana labari ba wa ya ce haka in akwai hadisin da ya zo ka yi abin da zaka yi ai zaka iya maimaitawa kuma kana ne magana ka kuma wancan ma ba wajibi ba ne kun fahimta saboda haka wani lokaci ma in mutane suna mitin sai ana fara kiran sallah sai ai me na me yasa ku ci gaba kware mitin ɗinku sannan ku je ku yi ku yi sallar ku babu wani abu shine wannan sa'ala ba ke cewa lokacin Umar mukan yi magana a masallaci har lokacin da zai zo ya hau mimbar a ƙara kiran sallah to da an ƙara kiran sallah an satna ko fa idza sakata al mu'azzin wa qama umaru an satna falam yatakallam minna ahad ba mai magana qala ibn shahab fa khuruj al imami yaqta'u as salata وكلامه يقطع الكلام اللي من يشغو مسلاتي صلى دس sai ta tsaya ba mai tashi kuma ya salla in kuma liman ya tashi ya kare zai hutuba magana shi ina fara magana kada wani ya ce uffan maganar liman ke yanke me magana shigowar liman ke yanke me sallah me yasa irin wannan hadisi har yafi hadisi marfu'i kun san me yasa kuma ba kowane malami ke samun shi ba sai malaman sunna akwai bambancin malamin sunna da malamin hadisi shi yasa Abdulrahman bin Mahdi yana cikin ɗaliban Shafi'i yake cewa Malik imamun fi sunna wa imamun fil hadith wani za ka same shi imam fil hadith amma laysa bi imam fi sunna wani zaka same shi imam fi sunna wa laysa bi imam fil hadith kamar sauri wal auza'i ba su haɗa biyun ba amma malik ya haɗa biyun wannan muhammad wannan abdurrahman bin mahdi babban malamin hadisi ya wannan bayani ha ake tambayar ibn salah me ma'anar wannan to irin wannan hadisin ya fi hadisi marfu'i wurin faqihi wanda ke kan tafarkin mazhabin malik na ahlul madina me yasa domin hadisi marfu'i yana da ihtimalat ihtimalat shine yiwuwa hadisi marfu'i ingantacce zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadin shi ingantacce zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi ɗaya ne cikin hudu ɗaya ne cikin nawa hudu in an ce maka rawahu bukhari ko rawahu malik ko rawahu muslim kana cewa sanadin shi sahihi ne kawai shine sharadi na daya sharadi na biyu kuma sai zama muttajihu dalala ala hukm al-matlub me muke nema wani hukunci muke nema daga wannan hadisin da aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttajihu dalala shin ya bayyana abin da ake so bayyanuwa yadda yake babu shakka in yayi haka ya tsallake sharadi na biyu sharaɗi na uku ya ce mustamirrul ahkam shin wannan hadisin da yake gashi sanadi shi ingantacce kuma ya yi maganan abin da ake so a ji mustamirul ahkam shin an ci gaba da aiki da shi kun gane to nan ne ya zo in ya ce maka sahabi ya ce maka lokacin umar ga yanda muke yi to kusan umar ya zo bayan wa abubakar abubakar bayan wa bayan manzon Allah inda ya kasance wannan hadisin mansukh an goge shi za a ci gaba da aiki da shi har lokacin Umar so ashe an yi shi lokacin Umar ka samu wata kuma natsuwa cewa wannan hadisi ba mansukhi bane mustamirul ahkam ne kun fahimta saboda haka yafi marfu'i tunda marfu'i baka san mustamirul ahkam ko ba mustamirul ahkam ba kun fahimci wannan wallahi fahimtar nan shine fikihu shine fikihu saboda haka shi yasa ya tsare wannan ilimi ya rubuta shi da yanzu malik bai rubuta muna ya tsare muna abinda wayannan sahabban suke yi a masallacin manzon Allah wannan maganan a wani masallaci ake magana masallacin Madina kun ji kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da me sannan sahabbai ne kansu suke faɗan wannan ga yadda muke yi ga yadda muke yi ba mu so wani ya kawo muna wani sabon abu mu bari ga yadda muke tafiyar da aikin mu a madina shi yasa ke irin wannan ya fi mun akan in ji labari daga wuri ba wai na hudun shine kuma ya kun rajihan alama yu'ariduhu na daya duk hadisi da ya tsallake wayannan abubuwa guda uku ga shi dai guda uku na daya sanadi sahihi kuma ya yi maganan abin nan da ake so sannan kuma mustamirul hukum sai da kuma yana da kuma wani wanda ke jayayya da shi yana da kishiya wannan kishiyar da ta zo fa za ta raunana shi za ta raunana shi kuma eh karfin shi zai rage
a'a ba zai mana
ya kun rajihan alama yu'ariduhu shi wannan hadisin bayan ya tsallake wayannan abubuwa guda uku sai kuma ya zo duk wanda zai karo da shi shi ya zama yarin jaye shi bari in baka misali tan tebur da mota karama golf suka yi karo eh waye zai ji jiki golf za ta ji ba to ita kuma tan tebur da jirgin kasa suka yi karo tan tebur za ta ji jiki kun gane to haka hadisan suke zuwa wani zai zo kamar jirgin kasa ne duk wanda ya tare shi zai bawo zai mai darkake shi wani zai zo kamar tan tebur ce akan hanya sai dai ka kauce wani zai zo kamar mota wani zai zo kamar babur wani zai zo kamar keke wani a kasa yake tahuwa in ya ga hayaniya sai ya kauce karfin karfin ake muku magana kowane hadisi na shi karfi to hadisi ko kaman jirgin ƙasa yake ko kaman jirgin ƙasa yake sai ya zama kuma gashi zai karo yana da matsala yana daidai hadisi kaman jirgin ƙasa kuma hanya ma sha Allahu ba karo wane ne ya fi aminci wanda ba karo shikin ashe hadisi da ya samu mu'arid da ya samu mai karo da shi da ya samu kishiya to ta rage mishi shi ma karfi don kishiyar na da ya samu saboda haka kafin a yi aiki da shi sai ya zama shi ne rajihan alama yau ariduhu sai ya zama ya rinjayi mai karo da shi to wurin nan ne malamai wurin nan ne malamai kowa yana da nashi mazahabin karfafa hadisi kowa na da nashi bari ba ku misali wannan tambayar da kuke yi an ce nan ibni ibn shihab ya ce fa khurujul imam yaqta'u as-sala wa kalamuhu yaqta'u al-kalam ibni shihab az-zuhri tabi'i malamin malik ya faɗi wannan magana bayan ya yi karatu ya yi karatu ya komai sai ya fito maka da ka'ida ka'idar ranar juma'a cewa fitowar liman ki yanke sallah maganar liman ke yanke magana to wani zai zo ya ce maka to an ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah Asari ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wani wani sahabi ya zo sunan shi Sulaik al-Ghaffani ya shigo wata rana Ghaffan mut- mutumin ƙauye ne ya shigo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi na hudu ba ranar Juma'a kun ga bata- ambatan shi cewa mutumin nan ya shigo Annabi na hudu ba ranar Juma'a shi yasa cewa wannan hadisi kuma ingantacce ne bukhari ya rawaito shi na ɗaya sahihu mai sanad kuma wadihun ala hukumil matlub domin ya ce ranar juma'a ne da bai sa ranar juma'a ba za a ce wata hudu ba ce ba taron juma'a ba a'a taron juma'a
bi kenan wadih ala hukumil matlub da yazo ta annabi ya ce mishi kai sallah ya ce bai sallah ya ce to farka raka'atain kai sallah hum farka ka tashi kai raka'a bayan haka kuma sai jabir ya ce sai manzo ya juyo ga mutane dukkansu ya ce muku in ɗayan ku za ja a hadu kuma wal imam ya khatubu fal yaraka raka'ataini fal yatajawwaz fihima in wani ku ya shigo masallaci liman na hudu ba to yayi sauri yayi raka'a guda biyu amma ya takaita a cikin su wannan magana wa annabi yawa mutane domin da annabi bai yi wannan magana ba ya tsaya kawai a kan wannan sulaik cewa tashi kai sallah kuma har yanzu laysa wadihun ala hukumil matlub domin wani zai ce a'a to akwai wani abu game da sulaik din nan shi kadai ya ce wa yayi a'a sai ji ya ce ba mutane kuma duk wanda ya zo kun ga kenan ga hadisi ingantacce ga kuma wadih dalala ba wani kwana-kwana a ciki to mustamirul hakum nan ne mali suka ce laisa mustamirul hakum
kaji magana saboda haka ya faɗi ya faɗi
ta yaya suka ce laisa mustamirul hakum sannan kuma ba sa ganin karfin shi da ingancin shi kamar yadda wani zai gani kun san me yasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sa Sulaik ya sake sallah ba ya zo ya gaya wa mutane cewa in ɗayan ku ya zo liman na hudu ba ya yarka a nawa sannan kuma ya takaita ba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana ranar juma'a yema mutane hudu ba game da yin wannan sallah amma ba wanda ya ruwaito wannan hadis sai Jabir ibn Abdullah kawai Jabir ibn Abdullah kadai ya ruwaito shi sannan kuma sai Malik sai ya ga kuma sahabban da tabi'an da tabi tabi'in ba sa yi to wane ne zama shazi yanzu kun gani hadisi sahihi muttadihu dalala amma shazi domin me mutane ba su tafi akan aiki a Madina da shi ba to amma wani yana Baghdad ya zo mishi hadisi an Jabir shikenan a Baghdad sai ya ce mutane ya wanda ya shigo ya sallah bina'an ala hadis ne Jabir zai yi aiki kuma a Masar amma wannan hadisi ba zai yi aiki a Madina ba domin a Madina sai kuma an duba an gani mustamirul hukum tunda ba musulmin hukum ba kada ku yi aiki da shi mu ga ma inda muke a kai a madina kun fahimta domin wurin madina kuma sauraren wannan kutuba da ta kawo ka ka saurara kuma da cewa kada ka yi magana kada ka yi kaza sai ya fi karfi a kan mutum ɗaya daga cikin sabai ya ce ga abu ya faru kuma saura dai sun yi shuru ba su ce ba kun fahimci abu karfin sauraren kuma za su duba inda kaman kuma ba hujjojin da suka ce ai saurare ba hujjojin da suka ce ai saurare to nan ma malikiya za ta yi sassabci ta ce a in kaga dama kai in kaga dama kakka yi a'a in suka ce muna da hujjoji da suka ce a zauna ai saurare kuma sauraren ne yana cikin juz'in sallan nan har a ce in kai magana ko ya take lagauce ana so ka sa kanka da idonka da tunaninka akan abin da liman ke faɗa to in an ce kai wannan sallah wanda yake a wurin mu gashi gashi gashi kuma bata tabbata ba sahabban nan ba su ci gaba da aiki da shi ba zai kawo matsala saboda haka da aikin ahlul madina za mu sa wannan hadisi a gefe ba za mu yi aiki da shi ba domin muna aiki da abin da ya fi shi karfi wato nan trailer shi ne zama a yi saurare shi kuma kamar golf ce ta zo ga trailer kun fahimta so ba in maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ake a'a ana aiki da wani wanda ya fi shi shine aikin domin girman wannan yini da wannan sa'a za mu zo ku karanta mahimmancin wannan sa'a ku gani Allah taimake mu to 232 wa haddathani an malik an abi an abi an-nadr مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته عثمان بن عفان أكل ويتولى ذلك إن ينقلوا من كل Allah ma ya da'u zalika idza khataba wato kadan yakan bar wannan magana in ya kudu ba bai fadanta idza qama al-imam yakhutubu yawm al-jumu'a lokacin da liman shi Usman bin Affan ke fada idza qama al-imam yakhutubu yawm al-jumu'a in liman ya tashi yana hudu ba ranar juma'a fastami'u wa ansitu fastami'u wa ansitu ku saurara wa ansitu ku yi shiru فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مثل ما للمنصت السامع yace domin lilmunsit mai sauraren liman allazi la yasma'u min alhaz mai sauraren liman da bejin abin da liman ke faɗa masalan a ce da ba microphone liman na hudu ba nan wanda ke ƙarshen masallacin nan zai ji to amma ya zo ya shuru ko da yake bejin liman ya shuru shurun nan da yana da ladan mai ji shurun nan yana da ladan mai ji faiza kamata sala in aka tsayar da sallah fa'dilu as-sufu ku daidaita sahu wa hadhu bil manakib kuma ku daidaita kafadun ku fa innal i'ti fa inna i'tidal as-sufu domin daidaita sahu sallah min tamami sallah cikin cikar sallah ثم لا يكبر سنن عثمان بن عفان ya kasance bai kabbara ta ihrami hatta ya ake hu rijalun sai mazaje da ya saka masu kula da sahu sun zo kad wakkalahum ya wakkala su ko bi taswiyati sufuf dan daidaita sahu fa yukhbirunahu su gaya mishi anna qad istawat qad istawat cewa sahu yayi daidai wato an sahu kamar mala'iku waja rabbuka wal malaku saffan saffa mala'iku in sun yi sahu ya suke yi kun ga yadda chinese in suna parade kun gani kamar me ka'annahum bunyanun za ka tsammani gini nake tafiya haka musulmi ya kamata su yi haka in mun shigo masallaci tsahonmu daidai daidai kamar za a yi fareti to amma ina Allah ya ba mu wafaka fa yukabbiru sannan Uthman ya kabbiru nan fastami'u wa ansitu in kun zo kutuba ku saurara ku saurara kuma ku shiru ba a son surutu ranar juma'a domin falalar da ke cikin wannan to na 233 wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar ra'a rajulaini yatahaddathani abdullah ibn umar yaga mutane biyu suna magana والإمام يخطب لو كتلي منا خطبة يوم الجمعة رانا الجمعة فحسبهما أنست أنستما أنس أنس متى أنس متى wato sai ɗauki hasabahu ma ya ɗauki tsakkuwa ya jefe su amma me yake nufi da wannan jefan cewa ku shuru ba wai ce su shuru bane ya jefe su cewa su shuru to kaga kenan ku yan agaji za ku iya ishara in kai haka kama shi kai waje da shi ku yi ishara amma kada a ji sauti amma gaskiya agaji in mun zo liman na kan mimbari ana surutu ana maga ana surutu wannan matsanan wuce can ba magana in dai liman ya hau ba gaisuwa in liman na ya hau bari ba gaisuwa kuma manyan na ya kamata mu gaya musu domin wani babban ya zo da ya zo sai na maka assalamu alaikum liman na hudu ba assalamu alaikum in ka kuma kibaji zai ce to wannan yau da ko lafiya ka zo sululu ka zo sululu in in mutum na sallah har yanzu ba ta dame ma aqna'a bi wannan mazhab kaka dame shi wanda ya tashi yazo yana sallah ka ku dame shi ku bar shi amma kai in ka fahimci abin da ake nufi in ka zo masallaci liman na mimbari an fara sallar juma'a ba abin da ake so a wurinka kamar me ka yi saurare wannan lada ne ba ka bukatar wata lada kuma kamanta saboda haka ka zauna ka saurari liman abin da yake faɗa a ƙari a sallah da kai insha Allahu ka yi abin da ake bukata a wurinka amma in kaga wani kuma na sallan ka kyale shi domin me yana da yana da yana da abin da ya dogara kan shi ba sai ka ɗora mutane a makam ɗaya ba matsalan dan ka sayi marsandi duk wanda ka gani da karamin mota sai ka funki da shi ka ce dole sai ya so taka marsandi a'a to kai Allah ya baka marsandi ka ce alhamdulillah na gode Allah ba sai ka ɗora kowa akan amma kai in ka fahimta ka tsere wannan insha Allah kana da lada eh
sauran yana hudu ba eh wato akwai kurane wanda ba sa ji haka shin kamar wannan bawan Allah da yake fassara musu zai yi liman yana hudu ba shi kuma yanzu yana yanzu aka gaya maka wanda ke can ma bai jin liman inda ya tsaya ya shuru yana da ladan mai ji mu yi kokarin kada mu shigo da wani abu wato sallar juma'a nan da kuke gani fa tana da muhimmanci kwarai da gaske kullum mu yi kokarin kada mu shigo da wani abu mu yi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi ta muna da lada kuma ba kai kake gyara zukatan mutane ba ake yi kowancin nan da ya zo ka gan shi shiru ba ka sa abin da Allah zai sa zuciyar shi ba sai dai ka shiru masallaci a shi a ji shi tsit shi ne ake so sai mu dan mu samu lada da fa'idan wannan abu Allah shirar da mu to 234 bari a kare wannan babin sai ku magana wa haddathani an malik annahu balagahu anna rajulan atasa yawm al-jum'a ya zo ma malik tabligan cewa wani mutum yayi atishewa ranar juma'a wal imam yakhutubu liman khutba fashammatahu insan ila jambihi mutum da ke gefen shi kuma sai ce rahmakallah fasa'ala an zalika sa'id ibn musayyib shi wannan sai tambayi sa'id ibn musayyib nayi atashewa kuma wani ya ce mu yarhamakallah fana hawa an zalik sai hana shi wa qala la ta'ud kaka sake mutum ya atashewa ba ma ka ba za ka mayar mai ba ko yayi alhamdulillah kaka ce yarhamakallah kakka ce shi ma ba aikin alheri bane aikin alheri ne amma a lokacin me ake so shuru shine ibada eh to 335 حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن, عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر ابن شهاب أكتم بيشي anil kalam ya to maganan kalam yawmul juma'a ranar juma'a lokacin da liman zai sauko daga mimbar qabla an yukabbir kafin ya ce Allahu akbar na sallah qala ibn shahab la ba'asa bidhalik in liman ya sauko la ba'asa ku yi magana ashe me ake kokarin tsarewa hutuba da liman ya hau wannan ku tsaya ku ji zikrillah hatta mala'iku sun tsaya suna me suna saurari shi ne zikirin ba wannan shimfi da kalle ba na tsalle saboda haka mu tsare wannan hukunce-hukunce na wannan rana a babi ne mai mahimmanci kwarai da gaske abubuwa za su zo ku ga cewa yahudu da nasara suna ta neman wannan rana allah bai shirya da su zuwa gare ta ba sai wannan al'umma saboda haka mu riƙe wannan rana idi ce gare mu tana da mahimmanci kwarai mu tsare yadda sunna take iyakan abin da zamu yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya bamu muwafaqa
kamar shi wanda ya bishawa wanda liman na hudu ba shi ya halatta din shi ko shi ce ya haka falla a cikin mutsin shi ba zai zai a zai ce alhamdulillah ya gode Allah shikenan amma babu tashmit ba mai bashi ansa wa alaikum salam haka shine muka ce shine muka ce tsakaji in mutum ya ga munkar munkari liman ya faɗe shi ko ya yi shi yana tsammanin cewa in an bar mutane suka watse za su tafi da barna to wannan an halatta mishi ya juzu in ya san ba wani wurin da zai iya idrakin wannan liman sai a wurin an ba shi halacci ya yi wannan an raba ma kowa tufa sai kuma shi umar ya zo gashi da doguwar tufa ranar juma'a ana, ana tuhuman shi da me kenan corruption kuma ba iya sisi shikenan sai tashi ya ce to gashi gashi shi kuma umar ya tashi ya yi bayani da ya bayani ba ko ya gamsu ba wani ya tafi da shubha to amma yau ina ruwanka da rigar da liman ya sa ko me za ka yi wa liman magana a kan me alhali duk ayoyin nan da aka gaya maka in azo fastamiu wa ansitu me sa za ka yi rikici ka ce ka yi opposing liman amma matsalan liman ya ce wata magana ku sha taba ba komai a wani nan take ce a za ka mai domin wani zai tafi da shawa can taba tana da kyau ko wani abu haka kamar yanzu wata mata ita ma umar yake cewa a ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ba da sadaki ko ya karbi sadaki fiye da yafi uqiya goma sha biyu ba wato kamar dirhami arba'in saboda haka kada wani ya sake ba da sadakin da yafi dirhami arba'in dubu arba'in wanda ya yi haka umar yake faɗa tsoron nan da ya fi haka ɗin na zan kwace shi sa bai mal wannan ya taɓa gona suwa mata sai wata mata ta tashi ta ji wannan ta ce a umar shin allah zai ba mu dukiya umar ya kwace sai ce a ina a cikin littafin allah wa ta yi tun eh ihdahun da kintaran afata eh وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا صحابان da ke wannan zamani ya ce a tir da wayannan munanan hannaye addu'a yake yi fa tir da wayannan munanan hannaye guda biyu ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yana daga hannu ba sai dai yin sallar istisqa'i abin da ya dame shi ya ga khatib ya yi wani abu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani fa abu kawai daga hannu yana addu'a fa ya la'ani wayannan hannaye guda biyu shi yasa wannan sahabbai in aiki ya gudana a cikin su ka san tabbata cewa shine aiki ke kai to da shine malin ke gina wannan mazhab Allah ya taimake mu ya ba mu muwafaka eh
shin ya yi wani hukunci ne a zamanin sa ko a littafin sa wanda ya zama sabon abu ko kuma an cimma wani matsala a lokacin da ya kawo hukunci wanda hukunci manzo bai yi ba a lokacin ko kuma kula bai ba shi ne guda hudu ban yi ba a lokacin shi ya yi ya ƙara wani abu don yadda da addini ko gyara hanyar addini in haka in tsarin da zai shi in ya yi haka shin akwai wanda yake da dama da zai iya kara wani abu a addini wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam da kula fa da shi yake kai kuma fa Allah shi ne mai bani akwai wanda zai iya karo wani abu da wani kara a
to wannan tambaya ina ji barin gyara maka tambayan ka ji daɗinta abinda kake so ka ce shin za a iya samun malami da zai iya ƙara wani abu a addinin musulunci wanda har zai saba ma sunnan manzon Allah ko eh a'a eh to ta aka ji tambaya yake so yana so ya fahimta ne da gaske wato yadda abin yake shi yasa kullum nake gaya muku falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fid din nassin qur'ani yana buƙatar fiqihu minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab ukharu متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله قرآن كان شيء يتي با دكانا ني بفا ayoyi muhkam bayyanannu akwai wayan suna da rikici da rudani kuma irin su ne masu karkata a zuciya suke bi Qur'ani yana buƙatar fiqihu a fahimce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar fiqihu a fahimce shi shi kanshi ka fahimta to inda su malik suka zo su ne waɗanda suke fahimtar me Allah yake nufi suke fahimtar me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi su fitan muna da hukunci domin wani lokaci fahimta za ta iya a ganinka ta yi ɗan saɓani da nasi za ta iya a wurinka amma in faƙihi ya bayyana maka sai ka ga ashe mata da saɓani ka fahimta saboda haka su waɗannan malaman fuqaha ake kiransu masu fahimtar nassi bari in baka misali yanzu kawo constitution din da aka yi yarjejeniya ce me yasa yau in an kira mutum kotu yake buƙatar lauya kun san me yasa domin lauyan ya iya karanta dokar lauyan ya tsaya ya tabbata alƙali bai cuce ka ba na murguɗa doka da ya murguɗo ta sai lauya ce a'a ba haka dokar take nufi ba ga abin da take nufi shi ya santa za ka yi ɗauko professor waye ne yake da nobel prize a literature wale shayin ka in ka kai shi kotu zai sake baki bai samun da ake yi ba ba turanci ba ne fahimtar doka ce to in har dokar da mutum ya yi yana buƙatar mai sharhin ta balle dokar Allah kuma Allah ya ce a je a koye ta don a iya sharhinta sannan kuma Allah ya fitar muna da wanda suka yi kun fahimta saboda haka ba wai suna ƙara wani abu addini ba ne a suna buɗe dokan ne suna ƙara bayyana ta domin mu bauta wa Allah akan basira saboda haka ba sa ƙari sai dai kuma akwai wani abu Kur'ani ya shiru bai magana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai magana ba to in bai da asali a Kur'ani bai da asali a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun an yafe shi za ka same shi mubahun ne an yafe shi amma in yana da asali a qur'ani kuma yana da asali a sunnan manzon Allah sai a yi kiyasin shi misali qur'ani ne ce game da maye halal ko haram eh haram ne amma da yana maganan maye maganan hamr yake yi giya giya kuma ‘ya'yan itace ne ake tsimawa su zama giya shi ne ham to yau an samu fodar iblis foda ce ba ruwa ba ne ba komai ba kuma wata ma ba sha ake yi ba allura ake yi kaga tana da asali a ne a ƙur'ani da kuma sunna ko da yake sabon abu ne ya zo tun da yana da asali sai mu kiyasi saboda haka kiyasi yana zuwa in abu yana da asali sai a yi a kwatanta shi da asali in sun dace a ɗauka hukuncin asalin a bashi to akwai wani abu yana zuwa bai da asali to wannan mu ba halal ne shari'a ta ce duk abin da bai magana ba ba mantuwa ba ne ba sakaci ba ne afuwa rahma ce kun kake na addini yana da me yana da sauki saboda haka in ka ga malamai sun yi hukunci a irin wayannan to suna hukunci ne akan abun ne da ya zo sabo al'umma don su yi ma mutane hukunci su bi shi bari baka misali kuma mai sauki kun gana maganar democracy cewa government of the people by the people for the people ko gwamnatin mutane da mutane suka yi kuma don kansu ba ta ce demokrasi ba yanzu ka bi malamai za su ce maka wannan demokrasi din nan ba musulunci ba ne amma in ka samu kanka a inda ake demokrasi ka yi amfani da shi kamar makami tun da ku people din nan muslims ne an zo muku da musulunci za sauki ba ku muslims ba ne? to tun da mu muslims ne kuma mulkin mutane ne to mutanen nan musulmi ne kenan sai ya zama government of muslims for the muslims by the muslims to ba shi ne musuluncin ba duk abin da yake ya saba ma Allah ku watsar da shi ba shi ne aka yi a ƙasar nan ba shari'ar musulunci da aka yi a ƙasar nan ba za ku san amfanin da ta kawo muna a ƙasar nan ba sai watakila Allah dai kada ya kama wannan zamani mun kada na sani kusan cewa da daga nan Kaduna za ka Kano ko Sokoto an ce ba za ka wuce ƙauye inda yana da gida takwas ɗaya biyu uku hudu biyar shida takwas sai ka samu ɗaya daga cikin gidajen na gidan karuwai ne da gidan giya yanzu haka ne? to irin wanki da aka yi wa ƙasar nan da tuni Allah ya halaka mu sakkwato maiduguri kun ga in ka dinga ganin trailer trailer trailer ta, ta giya tana wucewa yanzu ana ganin trailer a'a kwan rufe ai ba dai bayyana ba an ji dai tsoro kuma ba za a wuce da yawa ba to da ga ta nan sa golden menene ga sunan suna wucewa kuma kusan wa suke sha bari in fara da garin mu sakkwatawa kanawa bare bari katsinawa na sha ko giya mun fi kudu shan giya kuma mu shanye na buriwurin na arewa ko mu shanye na buriwurin na kudu amma shari'a ta zo ta wanke muna wannan datti saboda haka mu gode Allah to wannan shari'a da kuka gani da aka bi ta ta siyasa sai aka same ta an yi ta an zauna lafiya da ba bi ta ta siyasa ba zuje wayannan masu masu boko haram ko masu wani shabab ko masu wani abu da suka ce za su da tsiya da makami su kansu an hana su kuni amma kun tsaya a ce a bi komai wa atul buyuta min abwabiha sai mu yi duk abin da muke so yanda Allah yake so da sunan wannan abu to wannan fatawar tana buƙatar malamin zamani ya ba da wannan fatawa ku yi hankuri ku yi demokrasin ku bi ku yi zaɓen ku yi hankuri ku shiga sojan ku yi hankuri ku shiga ss ku yi hankuri ku yi kaza ku yi hankuri kun gane ana buƙatar malamin zamani saboda haka nan ba malamin ya kawo sabon abu ba ne a'a shi ne ake cewa tanzilin nusus alal waqi nassin qur'ani da sunnan manzon Allah ne ya dauko ta sai shimfiɗa ta akan yanayin da mutane suke akan yanzu to wannan ana akan iya samun malami ya haka
kada wanda ya magana
fahimta kame eh eh haka haka eh
wanda mazo yake bayan shi ya bar shugabanni a musulunci guda goma sha wanda su wannan shugabanni kullum ibn quraish eh wanda su ne shugabannin musulunci so bisa ga wannan ina tunanin cewa kenan waɗannan shugabannin su za su jagoranci musulunci har a kuma in abu ya zo su ne za su a a a zama da rakidi kenan wanda za su yi approving a eh to to na daya muqaddimarka akwai kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace la yazalu al-islam mani'an azizan hatta yamji alaihi 12 khalifa musulunci ba zai gushe ba yana nan da ƙarfi kuma yana kange kanshi daga dukkan makiya ba zai gushe ba yana nan da ƙarfin shi har sai halifai guda goma sha biyu sun wuce kulluhum min quraish dukkan su daga quraish yanzu musulunci na da ƙarfi bai da ƙarfi ko a tambayar ka nake eh to musulunci ya zo lokacin manzon Allah yana da karfin shi ko to wannan karfin da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da tabi tabi'in haka din nan yace musulunci zai ci gaba da zama da karfi da karfi har sai an yi khalifofi guda goma sha biyu bayan shi musulunci zai fara mai kome ka duba littafin muhtasar sira na Muhammad bin Abdul Wahhab domin akwai wani Yazid bin Walid lokacin umawiya shi ne khalifa na goma sha biyu wanda mutane ajma'a alaihi tun daga gare shi har yau ba a sake samun khalifa ɗaya ya rike al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aka rabe har yau ta hakikan cewa lalle abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin ya zama gaskiya wato musuluncin nan ka daula ɗaya da shugaba ɗaya mai magana ɗaya halifa goma sha hudu suka samu wannan daraja sha biyu sha biyu kawai suka samu wannan daraja yanzu kana ji wani zai iya haɗa mu duka ya ce ya halifan mu an wuce kaga kenan annabi bai bar wani ya zama shine mai kula da al'umma ba abin da ya ban mu shine littafin Allah da sunnar shi da kuma malaman kowane zamani su ma mutane bayani gwargwadon fahimtar su shine hanya mustaqim sannan kuma Allah bai bar Qur'ani ba sai da tsare shi da kirawoyin shi bai bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da kawo da suka bayyana ta sune mazhabobin nan sannan ruwayoyi duka bai bar su ba sai da kayyada malaman da suka tsare duk wani abu su ma amfanin su ausuluddin ba wani yanzu da zai iya kirkiro ƙarya ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi bari in baka misali yanzu zan tambaye ka kai kanka kai muhaddis ne kai muhaddisi ne na hadisai to amma duk da rashin kanin muhaddisi sai na ce maka an ruwaito ne hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha coca cola yana da lada biyu gaya mun hadisin nan ingantacce ne ko yaya eh kace kai ba muhaddis ba
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi makarantar Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi kenan. Ita makarantar na abin da ta gada shi yasa na ce maku ku kyale shi sai ya yi tambaya har a bashi amsa ya gamsu da ita. Shi ya sa muka bashi shi kadai ya yi tambaya har Allah ya sa malai ya bashi amsa ya gamsu da amsar. Don haka in irin wannan ta zo don Allah ɗaliban da suka zo daga baya-baya a yakuri abinda yake sunna na makarantar ne tun mala abakar gumi yana da rai Allah ya gafarta mishi. In ka zo ba ko kana neman a fahimtar da kai, muka fahimci ba ɗalibin makarantar ba ne, sai mu ba shi dama ya yi malam tambaya har sai ya gamsu da haka kaga alhamdulillah yanzu tun da ya zo ya yi tambaya aka ba shi amsa ya gamsu kaga dukkanin mu kowa ya ji daɗi abinda muke so mu gudu tare mu tsira tare don haka Allah ya saka maka da alkhairi malam akwai malam Muhammadu Bello limamin gidan marigayi dabulere mahaifiyar shi Allah ya mata rasuwa mana roƙon malam ya sa ta addu'a Alhaji Ahmadu Caccangi a sa shi addu'a Allah ya ƙara mishi lafiya. Akarmakallah bismillah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين wa'anda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukin sarki ya gafarta musu آمين wa'anda ba su da lafiya kamar shi Alhaji Amadu da shauransu muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba su lafiya Amin.
mu ma nan da muka zo nan Allah ya ƙara mana lafiya آمين wannan ilimi da muke ɗauka Allah ya cusa mana mai aiki da shi آمين shi kuma malam Allah ya ƙara mishi lafiya da nisan kwana آمين wannan irin fahimtarwa da yake yi tare da misalai yadda komai dakikancin mutum in an buga misali zai iya fahimta To, muna muna roƙon Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi آمين ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu aslih lana shi'inana kullaha wa la takilna ila anfusina darfata ayn ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله